الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يزيده حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله واعلموا عباد الله أن من أسباب الطلاق التي تأتي من جانب المرأة ما يلي عدم خضوع المرأة لزوجها والاستسلام لأوامره وبهذه الصفة تبعد المرأة نفسها عن الصالحات القانتات وتجعل نفسها في الفاسقات الفاجرات المتكبرات فالقرآن الكريم جعل السيادة والرئاسة والزعامة والقيادة في المنزل بيد الرجل مما يوجب طاعته والاستسلام لأوامره في غير معصية كما قال الله عز من قائل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وأخبر أن للرجل درجة زائدة على المرأة في بيت الزوجية فقال الله تعالى وللرجال عليهن درجة وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي رحمه الله تعالى لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والشريعة الإسلامية جعلت الرجل هو الذي يأمر وينهى وكل ذلك يؤكد وجوب استسلام المرأة لزوجها وطاعته المطلقة في غير معصية وأن الاعتراض على أوامره يخرج بالمرأة من دائرة الصالحات القانتات إلى دائرة الفاجرات عياذا بالله عباد الله فمن الأسباب أيضا التطلع إلى ما تتمتع به صديقاتها من النعم في بيوتهن وهذا يسبب أمورا تؤدي إلى الطلاق هذا يكون سببا لإحداث أمور تؤدي إلى الطلاق ومنها ازدراء الزوج وتحقير جهده ومن ذلك المنافسة وكثرة الطلبات إلى أن ترهق زوجها فيتعب فيطلقها ومن ذلك الشعور بالنقص وعدم شكر الله على نعمه والقرآن الكريم عالج هذه المشكلة بما يلي أمر أمر الزوج أنه أمر الزوج بتوفير النفقة على حسب حاله من الفقر والغنى كما سبق بيان ذلك وحث على شكر النعمة وإن دقت وقلت وجعل ذلك سببا وجعل ذلك سببا لنمائها وزيادتها ومدح الله تعالى الشاكرين وذم الذين لا يشكرون الله تعالى على نعمه كما أخبر أن تفاوت الناس في المعيشة من سنن الله الكونية وأن ذلك امتحان وابتلاء من الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وقال الله تعالى في الأنعام ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أيها المسلمون من الأسباب أيضا الاعتماد على السحر في استرضاء الزوج دون الأخلاق وهذا من الغفلة ومن الجهل وقد قال الله تبارك وتعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى فكيد الساحر ومكر الساحر لا يثمر ولا ينجح وغايته الخيبة والخسران ونهايته الندامة والخذلان قال الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أيها المسلمون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وآله وصحبه أجمعين bayan haka ‘yan uwa musulmi abinda hudubar mu ta yi bayani huduba ta yi bayani ne bisa kan dalilan sakin aure a ɓangaren mace kamar yadda a hudubobin da suka gabata muka zana wasu daga cikin dalilan sakin aure wanda suke zowa ta ɓangaren namiji to a wannan hudubai mun zana wasu daga cikin dalilan sakin aure wanda suke zuwa ta ɓangaren mace ‘yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah. Mu sani yana daga cikin dalilan sakin aure wanda suke zauwa a ɓangaren mace, rishin ƙasƙantar da kanta da miƙa wuya ga mijinta. Mata da yawa suna rasa aurensu saboda girman kansu da nuna isa, ba ta bin umarnin mijinta, ba ta saurara ma mijinta, ba ta yarda ba ta zauna a matsayin mace mai saurarawa da yin ɗa'a a ƙarƙashin miji. Wannan sifai, duk macen da ta sifantu da wannan sifai a gidan aure, ita mijinta bai isa ba ya sa ta bai isa ba ya hana ta, to aurenta yana tangal-tangal. Idan ma Allah ya sa, mijin nata mai ɗimbin haƙuri ne, ya jura zama da ita, to wannan sifai dai tana sanya wannan macen ta nisantar da kanta daga cikin mata na kwarai nagari masu biyayya ga Allah masu biyayya ga mazansu wanda alkur'ani yayyabe su tana mai da kanta cikin fasikan mata fajirai mata irin na banza masu taurin kai masu girman kai yan uwa musulmi alkur'ani mai girma ya sanya jagoranci da shugabanci a cikin gidan aure ga hannun namiji ba ga hannun mace ba wannan kuma yana nuna kenan dole ne a yi mai ɗa'a dole ne a miƙa wuya ga umarnin shi matuƙar dai ba saɓon Allah ne mijin ya yi umarni da shi ba to da zaran mace ita tana jin wani girman kai ko tana jin wani nau'i na isa cewa mijinta bai isa bai ce a yi kaza sai ta nuna ita ma tana da ja' tana da tacewa tana da ra'ayinta wanda ya ci karo da wannan umarnin nashi to wannan macen ta kama tafarki na lalacewa ‘yan uwa musulmi Allah mai girma ya faɗi a cikin alƙur'ani mai girma ya ce arrijalu ƙawwamu na alal nisa maza su Allah ya ba iko da jagabanci na tsayuwa da kulawa akan sha'anin mata sai Allah ta'ala ya faɗi dalilai manya-manya guda biyu wanda wannan dalilan su ne suka sa Allah ya sanya jagabanci ga hannun maza a gidan aure kaga duk macen da take da ja sai ta zo ta ja da Allah akan wa'annan abu na biyu abu na farko Allah ya ce bima faddala Allah ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya hihita shashan su akan shashi me yasa za a cewa namiji shine jagora a cikin gidan aure amsa saboda Allah ya ga dama ya hihita namiji akan mace in akwai mai magana sai yi dalili na biyu Allah ta'ala ya ce wa bima anfaqu min amwalihim kuma dalilin da ciyarwar da mazaje suke yi daga cikin dukiyarsu waɗannan dalilan guda biyu kowanne cikin su baka da dalilin da zaka tunkuɗe shi na farko Allah ta'ala ya ce shi ya ga dama ya hihita jinsin maza akan jinsin mata to dalilin wannan hihikon da Allah ya sanya na tsakanin jinsin maza akan jinsin mata dalilin shi ne Allah ya ce namiji shi ne shugaba a cikin gidan aure shi za a maɗa'a shi za a saurara shi ke ba da umarni shi ke hannu dalili na biyu Allah ta'ala ya ce namiji shi ke ɗawainiya tun kamin a yi aure shi ke kashe kuɗi har bayan an yi aure shi za ya ta kashe kuɗi kuma zai ci gaba da kashe kuɗi har sai an mutu kenan wannan dalili ne babba wanda shari'ar musulunci ta ambata cewa yana cikin dalilan da yasa aka sanya jagoranci ga hannun maza in kuma an yi bincike za a samu dalilai masu ƙarfi waɗanda dalilai ne a na hankali dalilai ne wanda za a samo ƙalƙashin hasken alƙur'ani da hadisan manzan Allah sun sallam masu tarin yawa saboda haka duk macen da take karɓa sunan musulma kaga ya zama cilas a gare ta mijin da take aure ta yarda cewa zai iya ba ta umarni ta miƙa wuya ta sallama in ta ji nau'i na ƙiyawa ko nau'i na ƙyamar miƙa wuya gare shi ba akwai matsala lalaci ne ya shigo zuciyarta matsala ce rashin imani ne ke sanya ƙwanƙwasa zuciyanta da yin baram-baram da Allah saboda haka ne take son ta nuna mijinta bai isa ba dole wato akwai matan da ƙarƙarshe masu suka karɓa gidan in ta ce kaza za a yi wallahi rana ba ta faɗuwa sai an yi in kuma mijinta ya ce kaza za a yi ina wannan magana tashi ai sai ta riga rana faɗuwa ƙasa ba za a yi ba kawai za ta yi tsaye ta hana kai abin takaici wata mace ta kai makura wajen hana mijinta ya ba da umarni ya yi hani a cikin gida hatta kai ta hana shi tarbiyyantar da ɗayan shi in ya ce maɗiyan su yi gabar sai ta ce ƙyale shi kai ku yi yamma in ya ce maɗiyan nan ku duka sai ta ce ƙyale shi ku tashi duk abin da ya tsara gidan wallahi sai ta warware saboda taurin kanta da girman kanta da rashin tsoron allanta da kuma wato kwata-kwata babu lissahin lahira cikin rayuwanta. ‘Yan uwa musulmi yana da kyau mata su kula da wannan ɓangaren, kuma su sani cewa auratayya da yawa wannan yana cikin sanadiyya na kashe su. Akwai mazajen da su ba su iya karɓa su gama tasu tana son ta maida su matsayin su ‘yan biya, ba su iya sifartan wannan. da ya gano cewa kawai wannan matar tashi ba abin da take ni sai ta maida shi dan biya shi in ya bata umarni sai ga kawai kiri da mutu ta bi hanyoyi na kiyawa akwai macen da ita wato taurin wuyanta ya kai ta iya hutawa ma kiri kiri ta ce wallahi ba za a yi kaza ba kuma mijinta ne ya ce ai akwai kuma wadda ita har yanzu da dan saura sauran iskancin bai da mamaye zuciyanta ba amma da in aka ce a yi za ta biyo wata hanya wadda ba ta kai tsaye ba ta ƙi wani namiji bai iya ɗaukar haka sai ya bi hanyoyin rabuwa da wannan matai to ko da ma ba a rabu da ke ba wallahi kina cikin bakar danja a ƙaddara ma mijinki ya yi haƙuri an ta rayuwar ki ta ta a haka hakika mutu kina cikin masu taurin kan da ba su saurara ma mazajensu yana cikin matan da su suna ganin suna da wayewa da kwakwalwa ta cewa duk tsarin da mazajensu suka kawo a gida sai sun tunkuɗe shi sun kawo nasu to kin shiga uku shi yasa cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ba da labari cewa namiji yana da ƙari na daraja akan mace bayan Allah ta'ala ya ce kowa yana da haƙƙi yanda Allah ya ɗora haƙƙoƙi akan maza haka ya ɗora haƙƙoƙi akan mata walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf sai ya ce walirrijali alaihinna daraja amma maza suna da ƙarin daraja a kansu suna da ɗaukaka wadda Allah ya ba su akan mata Allahu azizun hakim Allah kuma shine mabuwayi shine mai hikima ‘yan uwa musulmi saboda matsayin miji a musulunci matsayin da miji yake da a musulunci shi ya kai annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya ce inda zan ma wani umarni ya ɗora yi ma wani sujada ma'ana inda haka ya dace inda daidai ne babu matsala manzo Allah ya ce da mace zamma umarni ta dora yi mu mijinta sujada wannan hadisin yana nan cikin sunan Tirmizi idan aka dubi tarihin hadisin kuma sai a tarda wani sahabi ne yayi balaguro ya je wata ƙasa ta wanda ba musulmai ba sai ya ga suna girmama manyan su sai ya dawo ya ce ya ma'aikin Allah na je gari kaza na tarda suna yi ma manyan su sujada saboda girmamawa yace to na rantsi da Allah kai kahi su cancantan mu ɗora yi masu jada don haka daga yau ka ba mu umarni mu ɗora masu jada sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi a'a inda ni zan yi umarni a ɗora ma wani sujada da mace zan ma umarni ta ɗora yi wa mijinta sujada kaga kenan yana nuna girman matsayin miji a wajen matashi a musulunci girman haƙƙin da miji yake daga matashi inda a musulunci yi ma wani sujada daidai ne manzan Allah ya ce to da mace za a sa ta dora dursinawa tana kai goshi ƙasa duk in ta ga mijinta saboda tabbar saboda ita sujada kalli sujada ka gani ko Allah kama sujada to ka tabbatar da cewa kai kaskantacce ne a wajen shi ko ba haka bane duk mutumin da ya dauki goshin shi ya dadana ga ƙasa kamar yana nihin wato Allah girmanka da wato matsayinka a zuciyata ya kai in aza huskata wadda huska ita ce mahi kima mahi daraja a cikin gangar jikina to ya kai in gurza ta ga ƙasa in haɗa ta da ƙasa saboda girmamawa a gare ka Allahu akbar ake kini wanda ya sujada ko sai aka ce inda akwai wanda za a ɗora yi mu sujada da mace za ta ɗora yi mu mijinta sujada wannan hadisin ya kai makura wajen nuna girman namiji da kuma matsayin shi a wajen macen shi da kaga mace ita mijinta ba ya da girma ko miskala zarratin a zuciyanta wallahi tallahi ta kama hanyar hallaka wallahi ta saki hanya ta daidai ta kama tafarkin wuta domin in ma wasu tagga suna yi to katta yi koyi da su watakila ba musulmai ba ne rayuwar musulmi daban take da rayuwar wanda ba musulmi ba idan ke musulma ce baki kafurce mu alqur'ani ba baki ƙaryata annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam to ga sakon da ya fadi akan mijinki saboda haka ya kamata mata bayan Allah su ji tsoron Allah su kiyaye wannan bangaren duk macen da take da aure ta sa a zuciyanta cewa mijinta yana iya sa ta abinda zuciyanta bata so ba kuma ta yi mijinta yana iya hana ta abinda zuciyanta take sha'awa take kwaɗayi kuma ta yi haƙuri ta dangana in kika sa haka to da gaske ke macen aure ce kuma kina biyayya ga Allah da mijinki idan kuma kina ji a ranki kam yoya ma isa wallahi wata mace sai ta kulla abinda za ta tsara ita da ƴan uwanta mata sannan ta zo ta gaya mijinta saboda wai babu ma zancen ya hana ta sai ta gama shirya abinda za a yi sannan kamar wata ma mace saboda tsabar rishin tarbiyya da ladabi ita ma in ta zo za ta faɗa wa mijinta ko ko izini za ta nema ba ta siga girmamawa ba da mutuntawa da rastinawa da yarda cewa shi ne jagora yanzu neman izini ne take a barta da sigan labari take ba shi kawai labari take ba shi e gobe wajen kaza za ne ta hiya in Allah ya kai mu da haka na ake to ta yi gani shi yasa wani bawan Allah ya ce mani shi ma tashi da ta zo ta ta kawo mai labari in zan yi kaza zan e gobe kaza zani zani kaza sai ya ce ni ma ai haka nake baki labari in zan yi lamari na kenan ke ma yanzu dai da kike dai duk abin da na shirya zuwa nake in gaya maki in ce gobe kaza zan yi yanzu ke baki iya cewa kina neman izini a baki dama gobe zaki je wuri kaza sai dai kawai ki gaya mana tamkar kin yanke kin gama tsarawa kawai kawai labari kike bani gobe tahiya wuri kaza zan yi to kaga wannan yana cikin wato abinda wasu mata sun yi nisa akan shi kwata kwata ita zancen neman izini ba ya cikin lissahinta sai dai ta gaya mashi za ta yi kaza eh wata ma wallahi ba ta gaya mai eh ta tahe ta kawai eh in baban wani ya zo ku gaya mashi na tahi wuri kaza ko na yi kaza kawai to dan haka wannan yana cikin kuskure mai girma wanda yana zama sanadiyar kashe aure ɗan uwa musulmi shari'ar musulunci ta sanya namiji shine mai bada umarni a cikin gidan aure shine mai hani dukkanin waɗannan dalilan suna ƙara ƙarfafa cewa a shi cilashin mace ne ta zamo mai miƙa wuya ga mijinta ta zamo mai ɗa'a kuma ɗa'a sakakkiyar ɗa'a matuƙar dai ba saɓon Allah ba ne yan mata umari don ba a cewa mace ba ta yi ma mijinta ɗa'a ɓangare kaza da kaza abu guda ne ake huddawa shi ne ba ta yi mai ɗa'a a ɓangaren saɓon Allah shi kenan duk abin da ya ce taimatukar ba saɓon Allah ba ne za ta sha wahala za ta shiga kunci za ta yi wane ne dan ɗan haƙƙin ɗan adam za su ga an cuce ta kowa wannan duka bai shafi kowa ba Allah ya mata umarni ta saurara ma mijinta ta mashi ɗa'a matuƙar ba saɓon Allah ba ne in ka saɓon Allah ne nan babu wanda ake maɗa a kan saɓon Allah ‘yan uwa musulmi wannan duka yana nuna kuma macen da bata yarda ba ta yi ɗartabi umarnin mijinta to wannan mata tana huta daga kewayen mata na gari wanda alkur'ani ya ambata ta shiga cikin lalatattun mata fajirai masu busasshen zuciya Allah mamatsari da haka ɗan uwa bayan Allah yana daga cikin dalilan sakin aure a ɓangaren mata da yawa daga cikin mata ba su gamsu ba su rayu da rayuwa irin tasu ta gidansu sai dai tana wato kwaɗayin wata rayuwa da wata abukiyar ta take yi ma'ana wasu mata abin da ke kashe masu aure shine kwaɗayi a dunkule kwaɗayi da kuma zalama abin da mijinta yake da ba shi bane idanta yake gani ga tanan cikin gidanta amma idanta suna can wani gida tana kallon wancan abukiyarta yau suna can suna shagali suna can suna holewa to shi kuma wannan matsalai wannan matsalai wallahi tana cikin matsalolin da ke kashe aure musamman ma a irin wannan zamani irin wannan zamanin na kafofin sadarwa ya kamata duk wanda yake da mata ya hana matar shi ɗaukar hoton abincin da ya dafa cikin gidan shi ba daidai ba abin da ya kawo gidan shi mata da yawa yanzu duk abin da mijinsu ya kawo bayan sun gyara sai ta ɗauki hoto sai ta aza cikin group ko ta aza cikin akan tiktok ko akan wata daga cikin kafofin sadarwa tana to yan gurfi bismillah kun ga dan abin da muka dafa mijin ta ka mata yan zabbi guda uku an yi abubuwa da haka sai ta jira su musu tabul sai ta dauki hoto to yan gurfi bismillah ko yau kun gani dan abin da zamu ci yanzu shikenan kin tada ma wata mai ya kwadai wata tana can matar wani talaka kin sa ta shiga uku a wannan yinin shi wannan miskinin da wannan talakan ya shiga uku wallahi in ya kai makora wajen ya kashe kanshi don ya kyautata ma mata wannan yinin ba ta gode mashi ba ta gode ma Allah za ta yi ni tana bakin ciki yana amma kawowa yana miƙa mata za ta ji wani bakin ciki ya ƙara ƙume ta kayi asara aure ita ta auri wannan mutumin ga mata can suna holewa saboda gurub gare su a cikin gurub ƙin kullum kowa sai ta ɗauko hoton sanwa ta kawo ita kuma ta ba ta ɗaukowa in ta ɗauki hoton ta ta ta'aza to shi kan ya zama matsala da haka sai dai ta yi ƙumus amma dai tana leƙen ta wasu ita tana ƙara ƙone kanta da baƙin ciki tana kallon tsarin rayuwar wasu wato wannan matsalai a irin wannan zamanin kafofin sadar wannan mata da yawa wallahi mata da yawa suna nan kullum ma sai sun yi wannan to abinda zai baka mamaki cikin watan ramadan shan ruwa mace in ta tara ɗan lemon mukantar ɗan mangwaranta ta yanka za ta sha ruwa wai sai ta ɗauki hoto ko ta yi bidiyo ta tura wannan ba daidai ba idan Allah ya sa mijinki Allah ya ba shi rihin asiri to yanzu ke fatanki shine ki tusa mu wasu bakin ciki wasu waɗanda baki san kalar rayuwar da suke ba to in inda dai ne yin haka nan wurin kamata ya duk ƴan gurbikin nan da suka gani to ki ɗiba ki tura musu ana cikin haƙƙinsu in dai haƙƙin nuna musu cewa ga kayan daɗin da za ku ci a gida to ya kamata ki ɗiba ki aika musu in wata gari amma kawai jahilci da shirme yake sanya wasu suna aikata haka saboda haka ‘yan uwa musulmi akwai da yawa daga cikin mata kuma waɗanda suke ruɗuwa da wannan yawanci akwai jahilci tare da su sannan kuma ƙwaƙwalwar mace tana da rauni duk girmanta ko ita ta haihe maraɗi gaba ɗaya in dai mace ce to ƙwaƙwalwarta tana da rauni tana saurin tasirantuwa da abu komin kankanta shi saboda haka 'yan uwa musulmi wannan matsalai ta zama sanadiyar haddasa ababe masu yawa ita kadai ta haifi ababe masu yawa wanda suna zama sanadiyar wato sakin aure daga ciki kaga wannan matsalai tana haifar da rena miji rena miji da kuma kyamar sha'anin shi gaba ɗaya. domin duk macen da ta gama gamsuwa da cewa ita mijinta koma bayan maza ne alhali Allah ya tsara rayuwa kowa gwalgwadon ƙarfin shi ne zai amma ita kuma saboda jahila ce akwai rishin sanin rayuwa da rishin sanin addini ita abin da ake azawa a cikin kafofin sadarwa ya buɗe ta yanzu mijinta ya zama wulakantaccen namiji a idonta koma bayan maza a idonta ba ta ganin ƙoƙarin shi dukkan irin yadda yake wato hama yake ƙoƙari shi take kawai ita dai ba ta yi sa'a aure ba ba za ta taɓa gode ma mijinta ba balle ta kai ga gode ma Allah domin jiji take duk ƙoƙarin da ji take ya kamata ya wuce haka ne yake wucewa kenan ita ba ta sa ranar godiya ga Allah ba a cikin tarihin rayuwarta kaya kenan banda raina mijinta da wulaƙantar da shi da kuma raina ƙoƙarin shi zai haifar da mi zai haifar da gwagwarmaya tsakanin mata mata za su tsora gwagwarmaya kowace so take sai ta yi abin da ya ɗara nan su wance a yau wannan kuma yana daga cikin abin da yake haiharwa mace ta zamanto mai yawan tambayan mijinta da roƙon shi zaka samu mace mijinta a yini ɗaya yana iya mata hidima ta ban mamaki ya kashe ta kuɗi amma yana gama kawo wannan sai ta ce to kuma akwai buƙatar kaza kuma akwai buƙatar kaza kuma akwai buƙatar kaza babu lissahi babu tunani na cewa kuɗi ne ya kashe ke a yinin yau ya hidima a gidan ita ba ta kallon wannan za ta kawo mai wasu bukatoci to duk macen da ta yawaita tambayin mijinta bukatoci ƙarshe isan mijinta ce da zaran mace macen aure ce ya zama na kullum ita ƙwaƙwalwarta ta hasaso mata wasu harakoki na kuɗi ita wata ba ta lissahin da samayyar mijinta ita wannan bai cikin lissahinta kawai bukatocinta ne ke lissahinta da haka duk macen da ba ta auna iya saman yadda Allah yake ba mijinta to wannan macen akwai tawaya gare tana da tawaya dole ne mace zamana tana kallon matsayin mijinta da iya samayya shi in za ta kawo bukata to tana kawo bukata gwalgwada amma duk namijin da ya gano matar shi rishin hankalinta ya sa ita komi ma cewa take a sau mata yanzu neman ya rabu da ita yake domin ta kai shi kwano ya zaya yana ta ƙoƙarin ya gaya yana ta ƙoƙarin sai ya kashe kanshi ya sau mata abin da bata ma nema ba kuma mai tsada radda ya kawo wannan rannan sai ta yi bala'i da shi akan wani ɗan ƙarami wanda bai kai ya kawo ba to kaga duk macen da ya zama na roƙonta ya yi yawa ga mai gidanta neman a yi kaza a yi kaza wannan yana cikin hanyoyin kashe aurenta domin za ta gajiyar da shi ƙarshe ya nemi mararraba da ita wannan kuma daga cikin abin da hakan yake haddasawa yana wato haddasa mace ta rayu a gidan aurenta tana jin tawaya kullum tana cikin karyayyen zuciya me yasa zuciyanta ta karye saboda kullum ji take duk sauran mata sun hita rayuwa gaba ɗaya ji take duniya ita koma bayan mata ce saboda haka sai zama kullum zuciyarta karyayyen zuciya ce kuma za ta mutu bata zama mai godiya ga Allah ba amma idan mace ta gamsu da inda Allah ya aje ta to za ta ɗora gode ma mijinta tana yaba mashi kuma ta ɗaura gode ma Allah kuma wannan yana zama sanadiyar ƙara haɓaka arzikin mijinta duk gidan da mace ta yarda da matsayin mijinta kuma tana mai godiya tana ma Allah godiya wallahi sai Allah ya ƙara yi ma mijinta buɗi wannan alƙur'ani ne ya tabbatar da la'in shakartum la'azidannakum yana zama sanadiyar ƙarin buɗi da ƙarin haɓaka arzikin mijinta saboda mace mai godiya ce komin kankancin abu in mijinta ya kawo za ta karɓe shi da hannu bibibi ta yi farin ciki kuma duk macen da ta zama mara godiya ita kullum rena ƙoƙarin mijinta take to hakan yana daga cikin sanadiyar uquba ta sabka a gidan ya zamana wato samayya mata mijin nata sai ta ƙara kuntata ta mace domin ayar ƙur'ani ta nuna lalle duk masu godiya Allah yana ƙara yalwata musu ya ƙara haɓaka arzikinsu wanda kuma suke saɓanin haka Allah cewa inna adabi da shadid ‘yan uwa musulmi alƙur'ani ya yi umarni kowane mai gida ya kula da gidan shi gwalgwadon halin shi na yalwa ko talauci kamar yadda bayanin haka ya gabata don haka dai a takaice kuma alkur'ani ya ambata mamu cewa rayuwa Allah ta'ala ne ya tsara ta hawan hawan wani ya ɗara wani wani ya hi wani Allah bai sanya rayuwa ta zama daidai ba akwai wasu mutane wanda su suke ba Allah shawara ai inda ma kaza aka yi da aka yi kaza inda kaza ne sai Allah ta'ala ya tambaye su ya ce ahum ya kasimuna rahmata rabbik shin su ne dama suke rarraba rahamar ubangijinka su Allah ya ba taskokin arziki ga hannunsu ya sa su su rarraba ma wanda su ga dama sai Allah ya ba da amsa ya ce ba haka nan ba ne na hannu ƙasam na bai na hun ma'isha ta hun fil hayatun duniya mu ne muka rarraba rayuwarsu a cikin rayuwar duniya mu ne muka sa wani ya zama matalauci maciyaci na gidan gaba muka sa wani ya zama mai arziki ko ya so ko ya ki arzikin sai ya zo mashi muka sa wani ya zamo na tsaka-tsakiya kuma muka ce a rayu a haka kuma wannan ba wulaƙantarwa ba ne ba ƙauna ba ce ba ƙyama ba ce wanda Allah ya ba baya nuna Allah yana son shi wanda Allah ya hana ma baya nuna Allah baya son shi Allah ya faɗa mu cewa duka yayi haka ne dan jarrabawa a ƙarshen suratul an'am Allah ta'ala ya ce wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat Allah shi ya ɗaukaka shashan ku ya ɗaukaka darajar shashan ku akan shashi yasa dole ko kai wane ne wani yana sama gare ka a rayuwa to sai Allah ta'ala ya ce ya yi haka liyabaluwa kun fi ma a taku don ya jarraba ku cikin abin da ya ba ku kai da aka ba mai yawa sai a jarraba ka a ga me za ka ɗaukar wannan wace fassara za ka ma wannan yanayin naka ya za ka mu'amalantar bayan Allah kai kuma da aka hana ma sai a jarraba ka a ga wace fassara za ka ma wannan hannun da aka ma ya za ka ɗaukar rayuwa wasu kalmomi za su ɗora hutawa daga bakinka Allah ta'ala a ƙarshe ya ce lalle Ubangijinka mai gaugawar hisabi ne kuma mai gafara ne mai jin ƙai, Allah ta'ala ya mamu gafara ya ji kanmu. ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin dalilan tarwacewa aure wanda suke zuwa daga ɓangaren mata, shi ne wasu mata musamman ma wayayyun mata da ‘yan bariki, sau da yawa suna dogaro ne wajen inganta gidan aurensu, wajen neman su mallake mijinsu suna dogaro ne akan sihiri wai ba ɗabi'u na ƙwarai ba ba halin ƙwarai ba ba mu'amala mai kyau ba a ita gaba ɗaya ka ga mace ma sha Allahu Allah yi ta babba kamar ta yi hankali ashe ba ta da lissafi ta ɗauka wai tsahi ne ake ma miji kawai shi kan na sai rayuwa ta yi daɗi sai yadda aka yi da shi da girmanta ya zama girman banza kawai tashi za ta yi ta tahi ta tahi wajen wani boka ko wani malamin da ke bugun ƙasa ko matsahin malami wai ya mallake mata mijinta. ‘Yan uwa musulmi wannan tsahe-tsahe wanda yawanci in kaga mace cikin sha'anin tsahe-tsahe ba siyasa ba ce ba neman kuɗi ba ne harakar gida ce. Yawanci mata in za ka kasa su kashi ɗari ko to sai ka samu mahi yawansu in ka gansu sun shiga harakar tsahe-tsahe. ba neman tsari ba ne game da miyagu ko ɓarayi ko kuma harkar siyasa mata mahi yawa abin da ke kai su ga tsahe-tsahe shi ne so suke su mallake gidan zamanan mai gidansu sai yadda suka yi da shi to me yasa ana zana wannan daga cikin abubuwan da suke kashe aure saboda alkur'ani cewa yi wala yuflihu sahiru haifu ata mai tsahi ba zai taba samun rabai ba zai taba samun nasara ba har abada don haka tsahi baya zaunar da aure lahiya kuma yawanci matan da suke wannan harkokin na tsahe-tsahe a yi masu kaza su mijin su kaza su mijin su kaza to in ka je sai ka tar da mata ne marasa tarbiyya marasa ɗabi'u ba su ba su bin dokar Allah a cikin zamantakewa aure ba ta san ta bi tsarin Allah so take a bi tsarin ta cikin zaman aure bakin ta kenan in aka bi tsarin ta zaman aure kawai ya yi daɗi sai ta ta fara'a tana faɗa sauran mata ita ta yi nasara saboda tsarin ta ake bi a gidan aurenta ta mace ta tahi wuta shi kenan nasararta ƙarshen nasararta ke da haka ya kamata mata masu wannan su sani tsahi bai riƙe gidan aure bal yana cikin dalilan lalacewa auren mata da yawa wani mijin macen tana ɗan muku-muku wajen ta sanya mai wani magani sai ya gano ta sai ya kore ta wani mijin matai tana ɗan kewaye kewaye wajen ta turbuɗe wata laya da aka batta sai ya gane ta sai abin ya lalace daga nan wani mijin kuma sai an yi mai tsahin Allah ya kaddara kuma tsahin ya ci shi amma tsahi yana ci dindindin ina yau shi kan shi wanda ya yi ma tsahin sai ya gaya ma sharuɗa ya ce to in ka duka ya kare in kai dariya ya kare in kai murmushi ya kare in ka kalli gabas ya kare in kai sai ya gaya ma wasu ababe wannan na bakan wahala kuma da gaske ne karewa za da kai saboda aljani ne aka turo yana nan kullum tare da kai da ya ga kayan haka nan sai ya tahe shi hikan nan sai a ce ya kare saboda haka 'yan uwa musulmi duk wacce take dogaro wajen inganta gidanta da sihiri to ta yi saɓaɓa ta kama banza ta kama wuyi in Allah ya sa aurenta ya yi ƙarko to ɗan lokaci ne kaɗan tsahin da ya kare shi kan nan ita ma ta kare tana yawa sai lokacin da ta fi tsananin bukatar zama gidan auren lokacin tsahin zai lalacewa mijin ya gano ta yaudare shi kuma matsawa Allah yana tona musu asiri mafi yawa Allah yana tona musu asiri a gano su maza da yawa sun kori matansu wani mutum bai san sihiri kai koma matsahi ne shi ai bai san shi a mashi ko da shi mijin nake matsahi ne to ai matsahi bai san a mai tsahi ko kin taɓa ganin ɓarawo yana san a mai sata da haka ta inda mutumin banza yake bai son a mashi banzantaka yana son ɗabi'un ƙwarai saboda haka aure yana daga cewa to wannan tsahi tsahe-tsahe da surkulle wajen zama aure da mai da ɗabi'un ƙwarai kote kawai abin da za ki sa gaba shi ne tsahe-tsahe to ki tabbatar da cewa auren ki sai ya riga rana faɗuwa in dai ya zama tabbas ke baki damu ba da ki ɗabi'un ƙwarai ki inganta zama ta hanyar ɗan adam halittar da Allah ya mashi ɗan adam duk taurin zuciyar shi tana laushi ta duko inda ya ga ana kyautata mashi inda ya ga ana mai mu'amala mai kyau amma in tsahi ne to zai ci ta ɗan lokaci shi sa Allah ta'ala da ya tashi siffanta wanda suke tsahe-tsahen nan sai Allah ta'ala ya ce wa laqad alimu haƙiƙa sun sani lamanishtarahu duk mutumin da ya zaɓi tsahi ma lahu fil akhirati min khalaq a lahira ba da rabo wala bi'sa ma sharaw bihi anfusahum kuma tirda abinda zukatansu suka zaba masu law kanu ya'lamun inda suna da ilimi da basu yi ba walau annahum amanu da a ce su sun yi imani da gaske wattaqaw sun kiyaye dokokin Allah lamathubatun min indillahi khair to da sakamakon da zai zo daga wajen Allah ya fi alheri akan abinda za su nema kalkashin tsahe-tsahe Allah ya ce law kanu ya'lamun ɗan uwa musulmi a ƙarshe wato a ƙarshen wannan bayani da nai na wato zano dalilan rabuwar aure ina son in isar da ta'aziyya ga 'yan uwanmu da Allah ta'ala ya karɓi ransu a cikin wannan sati na wato ƙasar Mali a sakamakon harin ta'addanci da wasu mutanen banza suka shirya suka kai muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki waɗanda Allah ya karɓi ransu Allah ya sa sun yi mutuwar shahada Allah ya yahe masu zunubansu Allah ya kankare masu kurakuransu Allah ta'ala ya karɓi baƙuntarsu waɗanda kuma suka samu rauni suka ji ciwo muna roƙon Allah ta'ala ya ba su lahiya Allah ta'ala ya sa hakan ya zamo kafara ga zunubansu sannan 'yan uwa musulmi muna ƙara yin addu'a ga wato maƙwabtanmu Najeriya kasancewar suna cikin wato hali da kuma rudani na siyasa don haka muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar masu da alkhairi duk abin da zai zama alheri ga wannan ƙasa Allah ta'ala ya kawo shi duk abin da zai zama sharri ya Allah ta'ala ka nisantar da shi ya Allah ka tausaya ma bayanka a halin da suke ciki Allah ta'ala ka kawo masu agaji da ɗauki na musamman daga wajenka ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ta'ala ka tabbatar da ikonka da gwanintanka da izzarka da buwayarka dukkanin wanda yake neman ya yi amfani da zalunci ya yi amfani da ƙeta ya yi amfani da cuta ya yi amfani da makirci Allah ka kwaɓe shi Allah ka tabbatar mashi da kasawan shi ya Allah ta'ala ka taimaki daidai ka taimaki gaskiya ka kawo mutanen da za su zamo mutanen gaskiya ne masu son gaskiya masu kamanta gaskiya ya Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka masu tsarki a wannan ƙasa ta mu ta Nijar Allah ta'ala ka ƙara kwararo kwanciyar hankali da zaman lahiya a cikinta ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki duk abin da zai zamo matsala da barazana a cikin ƙasar nan Allah ka kwaɓe mun shi ya Allah duk mutumin da zai tada wato wata ƙura ta hayaniya Allah karka ba shi sa'a ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ya Allah ka ƙara zaman lahiya a cikin ƙasar mu ta Nijar ka ƙara kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar ka ƙara arziki da lumana da sanyin rayuwa a cikin ƙasar mu ta Nijar duk mutumin da zai yi yunkuri na tada fitina ko rikici ya Allah da sunayenka masu tsarki muke roƙonka ba mu da ƙarfi ko dubara ya Allah ta'ala ka kwaɓe shi Allah ka tona mai asiri Allah ka wulaƙantar da shi, Allah ka ƙasƙantar da shi, duk mutumin da yake son fitina ko rikici ya tashi a cikin ƙasar nan ko kashe-kashe ko kuma wato wani wato ko kuma wani makirci, ya Allah karka ba shi sa, ya Allah ka mai da kullullukan su a kansu. Ya Allah idan mai kuɗi ne Allah ka ƙwace kuɗin ka maida shi talaka, idan mai iko ne Allah ta'ala ka karya shi ka maida shi baya, ya Allah idan yana da wani abin da ya dogara a kan shi ya Allah ka tabbatar mai kai ne babban abin dogaro ya Allah ka kwaɓe shi game da dukkanin abin da zai shirya ya Allah muna roƙonka dukkanin masu ƙulle-ƙulle na saga sun kawo rikici ko tashin hankali ko kashe-kashe ko yamuci ko hayaniya a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar ya Allah muna roƙonka da sunayenka mai tsarki Allah ka ba mu kariya ta musamman daga wajenka Allah ka kwaɓe hannayensu Allah ka maida makirce-makircensu a kansu duk masu ƙulle-ƙullen na cikin gida ko na waje, ya Allah ta'ala mun damƙa su ga hannunka ka yi masu damƙar dambun ba'u, Allah ka yi masu hukuncin da ya dace da su, Allah ka mai da makircin su a kansu, Allah karka ba su sa'a ko ta ƙyartawar ido, ya Allah karka ba su sa'a su cutar da bayunka, ya Allah ka mai da makircin su a kansu. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki ya ƙara haɗin kai tsakanin 'yan ƙasar Nijar, ya ƙara fahimtar juna tsakankaninmu, ya ƙara kusanci tsakankaninmu, ya Allah muna roƙonka ka ba mu iko da nasara na yin galaba da rinjaye akan dukkanin wani mugu da dukkanin wani maki. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka karɓa mu. ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka karɓa mu ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki Allah ka karɓa mu jami'an tsaron mu baki ɗaya Allah ta'ala ka ƙara masu ƙarfin gwiwa da ƙwazo da himma ya Allah ta'ala ka ƙara tsare su ka ƙara masu kariya ya Allah muna roƙonka ka ba su kariya ta musamman daga wajenka a ƙarshe 'yan uwa musulmi kamar yadda na yi wannan addu'o'i mu sani jami'an tsaronmu na Nijar suna cikin jami'an tsaron da ya cancanta a ɗora jinjina mu. Allah ta'ala ba mu jami'an tsaro waɗanda ba irin na sauran ƙasashe ba. Don haka yana buƙatar kullum cikin addu'o'inmu mu ɗora sanyansu. Sannan ina son in yi amfani da wannan damai kuma domin in ƙara tunatar da jami'an tsaronmu wani babban hatsari wani babban mugun abu su kiyaye shi. Wannan hatsarin ba komi ba ne shine cikinsu akwai masu surkulle da tsahe-tsahe. Ka sani cewa ka kashe kanka, wallahi tallahi kana matsayin soja a ganka da layu ko a ganka kana turbuɗe turbuɗe ko kana yanka dabba ko kuma kana sanya ta da ranta cikin rami wai kariya ce kake nema yo ai gwamma ma wata misil ta yi batan kai ta zo tsakiyar madiganka ta faɗa maka ya fi sauki a kanka billahi allazi la ilaha illa huwa a ce an sako wata misil ba da gangan ba ta same ka tsakiyar madiga ta tarwatsa ka ko tsoka ɗaya ba a samu ba taka ya fi sauƙi a kan kada a ce kana matsayin musulmi amma wai ga kanan da rigar layu ga kanan da karhuna ga kanan wai kai tsari kake takama da shi kai baka takama da Allah kai baka takama da musulunci kai tsari ne kake takama da shi to tur da kai kuma an yi asaraka wallahi tallahi duk wanda ya haiho jami'in tsaro matsahi to wannan ya kamata kawai ya kira jami'in tsaron in ɗan shi ne ya zo gida ya gayyato limamman unguwa a mai kabbara hudu tun da ran shi billahi la ila illa wannan an gama da shi an yi barin shi an yi asarar shi da haka ya kamata al'umman musulmi su gano musulunci daban tsahi daban ba a musulmi matsahi ba a yi dole ko dai ka zaɓi tsahi ka zama matsahi kan tagarya arne ko kuma ya zamana ka zaɓi musulunci ya zama baka da alaƙa da tsahe-tsahe saboda haka wannan yana cikin babban tausayi da nake yi ma wasu jami'an tsaro da kuma ƙaunar da nake nuna masu shasa nake faɗakar da su cewa masu yin wannan su tuba su kakkaɓe hannuwansu su dawo su fuskanci alƙibla su shirya da Allah domin saboda kai da kake jami'in tsaro ai kake cikin hatsari duk kowane lokaci ana tunanin in bala'i ya tunkaro kai ana tunanin a kowace kyautawar ido ranka yana iya hita me yasa kake tsahi me yasa kake zuwa wajen boka me yasa kai tunda Allah ya halicce ka kana musulmi har ka kai shekara arba'in amma har yanzu a rayuwanka baka samu wani lokaci ba wanda ka tsaya kai karatu ka san wai menene tsahi a musulunci me matsayin shi kwata kwata baka da wannan lokacin sai ka shiga kabari sannan zaka nemi a baka dama ka je ka gyara to ya kamata ka gyara tun yanzu domin wallahi in baka gyara ba za ka yi ladama lokacin da ladama ba ta da amfani saboda haka Allah ta'ala ya taimaki jami'an tsaronmu ya ba su sa'a ya ba su kariya gaba da baya Allah ta'ala ya ƙara tsare mu da tsaron shi na musamman Allah ta'ala ya ƙara taimakon mu da taimakon shi na musamman ya Allah muna roƙonka da dukkanin wani suna wanda kake karɓawa kai tsaye idan aka roƙonka da shi ya Allah ka karɓa addu'o'in mu ka biya min bukatocin mu na alheri baki ɗaya wala haula wala quwwata illa billahi mutsayyidu sallah